muna cikin babi kitabu sabr babi wanda ke magana akan haƙuri haƙuri wanda lokaci da ya tsaya da ya wuce mun tsaya kan hadithi na talatin da takwas a yau za mu ci gaba a kan hadithi na talatin da tara al'imamun nawawi ya ce wa an anasin rabiyallahu anhu daga anas dan malik radiyallahu anhu qala sami'tu rasulullahi yaqul Anas ya ce, Na ji ma'aikin Allah yana cewa, Inna maha ta'ala kan Allah maɗaukakin sarki ya ce, Izabtulito, la izabtalaito abudi bi habibataihi, izabtalaito abudi bi habibataihi, fa sabara awwattuhu min haljanna. حديثي بدا انس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله انس يتي ناجي مايكن الله يقول ينا تيوا بيتي نا haka suke kawo hadisai na ma'aiki saboda ya kawo maka lokacin da annabin ke cewa a cikin hankalinka ya ƙulu yana cewa sai ka ji kamar yanzu ne annabi ke faɗan magana amma abin da ya kamata na ji ma'aikin Allah ya ce saboda ya riga ya ce ya wuce amma ya ce yana cewa dan ka kawo kamar yanzu ne annabin ke faɗan magana ya ji ma'aikin Allah yana cewa inna Allah azza wa jalla Allah maɗaukakin sarki kawal ya ce wannan ma yana daga cikin alhadisu alkudusi wanda za a ji an ce Allah ya ce kuma ba aya ce ta alkur'ani ba to irin wannan hadisin shine ake ce ma alhadisul kudusi min yi bayanin shi baya malamai suka ce bambancin shi da alkur'ani shine alkur'ani lafzin shi da ma'anar shi daga wajen Allah shi wannan kuma lafzin daga ma'aiki yake amma ma'anar magana daga Allah take mun faɗi bambanci a baya Allah maɗaukaki in na jarrabi bawa in na jarrabi bawa na bi habibataihi da idan shi guda biyu na karɓe mashi idan shi biyu fasabara ya yi haƙuri a wattuhu min aljanna in yi haƙuri zan musanya mashi da wannan idanun nashi da na karɓa in ji Allah da aljanna nan sai yace idan talaytu abdi in na jarabci bawawa asalin jarabawa shine da ba ka san kaka suke ba amma lokacin da ka jaraba sai ka gano ashe wannan yana da kokari ashe wannan bai da kokari ashe wannan yana da haƙuri ashe wannan bai da haƙuri ashe wannan yana da imani ashe wannan bai da imani to wannan shine jarabawa ibtila hatta imtihan wanda yake yana da kusa da ma'ana ta ibtila shi ma dai haka ne to lokacin da Allah madaukakin sarki zai jarabci mutum shin irin jarabawa ta mu ce wanda da baka sani ba ko kuma da za ka ganin wani alaman bai da kokari wani alaman ya sai ka gane wanda kake tsammanin yana da kokarin ba shine mai kokarin ba wanda kake tsammanin zai yi abin a zo a gani kuma shine bai da kokarin to jarabawa ta Allah ba ta zuwa irin haka Allah madaukakin sarki ya san alimun bi zati sudur ya san dukkan abin da ke cikin zukata kuma duk halitta wanda yayi Allah da kanshi yace ala ya'lamu man khalaq wa huwa al-latiful khabir ku saurara Allah madaukakin sarki ya san abin da ya halitta duk wata halitta Allah madaukakin sarki ya san kaka take ni ta yi baya ni take yanzu a nan gaba ma ni za ta yi ni zai faru gare ta to ke nan zaka ce ibtila ya liku bihi tabaraka wa ta'ala dan haka wasu malaman ke fasarta shi da cewa neman bayyanawa ba wai jarabawa ba na da ba a gano ba bari yanzu a gano bi habibatayhi da masoyan shi guda biyu wata riwaya bi karimataihi masu karamci nashi guda biyu idanu kenan annabi ya ce suke nuna mashi ababe wanda suke masu haɗari don ya kauce masu ba kau masoyi wanda zai kai ka ga alkhairi kamar wanda zai kai ka ga alkhairi ya nisantar da kai daga sharri sannan idan nan ɗaya ne daga cikin ababe wanda ɗan adam ke so na farko suke nuna mashi alkhairi hanya ce wadda take mai kyau da ido zai gane ta hanya ce abu ne na alkhairi zai iya hango shi da idan shi ya je ya nemo abu ne wanda yake na sharri zai hango shi da idan shi ya kauce mashi wannan yana sa idanu su zamo masoya ga mutum sannan in aka zo wajen kama ido abu ne wanda suke sa ɗan adam ya fito da kama mai kyau amma larabawa suke mai da kyawo wasu su mai da shi da ido wasu su mai da kyawo da hanci shi ne kyawon ido da kuke jin hur ain din nan hur hur ain hurun ain wannan sifa ce na ido hur jam'i ne na haura wa hiya safiyatul aynayn mace wadda idan take tas ita ce ake ce haura ilmin jam'u aina ne mace wadda take wa to kusan cawu yana haɗewa ne wajen ido da hanci kuma za ku ga idan nan rabuwa suke cikin ƙabilu wasu allah ya yi masu idan ga sunan sun yi ciki kankana wasu Allah ya masu idan sun fito daidai tsakatsakiya wasu Allah ya masu idan manya wasu Allah ya masu idan da faritas wasu Allah ya masu idan da jajajiza haka dai Allah ya raba halittun shi kuma wasu sun ce ɗansu da ido wasu wata cewa khuzaiyatul atrafi murriyatul hasha wai in aka bi wajen yatsu da hannuwa ita za su ga irin hannuwan kabila na kuza'a ce murriyatul hasha in aka zo wajen rashin tumbi to ita kamar kabilar banu murra ce kazariyatul ainihi in aka zo wajen ido to tana da ido irin na kabila ta fazara murriyatul fazariyatul ƙa'iyyatul fali in aka bi wajen baki kuma bakinta irin na ƙa'iyyin ne wa makiyyatun fitibi wa itri da'iman in aka bi wajen ƙanshin turare kuma kamar mutumiyar makka tabaddat lana bainal hatimi wa zamzami to wannan su da yawa suke ambata shamo wajen ɓangaren ido hawalin su yace wa ainani qala Allah kuna fakanata da wasu irin ido wanda Allah ne yace su kasance suka kasance fa irin abin da ido ke aikata ma giya ke yi ma hankula haka wannan ido ke yi ma hankula kina ji ɗabi'a ne na larabawa mai da kyawo ga ido idan nan amfanin su yana da yawa da an jaye su ga mutum to mutum shi kenan ya koma ɗan kaso bai tafiya wani wuri sai da jagora bai iya gano sharri ya kauce mashi bai iya gano alkhairi ya tunkare shi sai da wanda zai gada mashi to don haka duk lokacin da mugun abu ya mai kyau amma ya zama da ya yi haƙuri ya gode ma Allah akan abin da Allah ya yi mashi don haka rasa ido kamar kusan juz'i ne mai girma na rayuwa ke tafiya da rasa ido don haka abin da kowa ke nema kuma a rayuwar shi ta duniya in ya bi Allah shine Allah zai ba wanda ya rasa idon shi duk wanda majarabce shi da idanun shi masoyan shi guda biyu shine idanu ta sabara to kaga inda ake shan bamban nan wani zai yi su sauya ko iska ya ji tafi ya yi zagi inda makaci duk ya biya bata da mutane saboda Allah ya jarabce shi to ire-iren wannan yana iya rasa lada wadda Allah ya tanada ga wanda ya rasa idan shi an ce lokacin da abdullahi ibn abbas ya rasa ido ya ce in allah maɗaukakin sarki ya ɗauke mana ido to allah maɗaukakin sarki ya musanya mani haske a zuciyata maimakon wannan ido wanda allah ya karɓa daga gare ni ترى المرء المروءة والوفاء فإن على عمل عينين ليس يضير إن يدمر mutum zai iya gano cika alkawari da mutunci to rishin ganin ido makanta ta ido ba za ta cutar da shi ba kenan dai ido suna da amfanin gaske don haka karɓe su kuma bai nuna je kai bara karɓe su bai nuna shi kenan bal so da yawa na farko dukkan saƙon Allah wanda yake na gani ne Allah madaukakin sarki kai zai kare ka daga shi yanzu mafiya yawan saƙon Allah na gani ne in kana gani ne za ka ɗauki waya mafiya yawan mugun abin duniya kuma a ciki yake mafiya yawan saɓo na haɗa wani da wani da gulma da yaɗa sharri duka daga wayan nan yake to lokacin da Allah ya karɓe wannan idan Allah ya kare maka wani ɓangare mai girma na saɓon shi sannan in kuma mutum ya yi haƙuri Allah zai musanya mashi aljanna to yanzu in ya zama na ba idan aka karɓe gaba ɗaya ba ido guda aka karɓe ma mutum shin zai shiga cikin wannan hadisi dai ya zo da ido guda biyu hadis da kaihi a wannan riwaya karima kaihi a wata riwaya an ce masu karima su ido saboda suna da karanci ga mai su da shi ma ake karrama shi wani lokaci wani lokaci yi aka sa idan Allah kuma yana da ni'ima na ya iya ba ta abin da ya ambata nan ko da ijiyar guda ka rasa saboda in ba ka rasa ganin ka duka ba to hakika ka rasa kyawo na daban wanda mun ji dai ido suna ɗaya daga cikin ababen da ke da kyawo a jikin ɗan adam to wanda ya zama da kuma yana da ba'af na gani fa wanda mafiya yawa a ƙarshen rayuwa mutane suna samun raunin gani su za su shiga ciki to in na an ce mashi na jaye mashi wannan ke nuna kenan an ce su gaba ɗaya ake nufi ba wai ya zama da mutum ya samu raunin gani ba ne awwatuhu min humal janna musulmi dukkan rayuwa da yake yi da sallah da yake yi da haƙuri da yake yi na bauta Allah da haƙuri da yake yi akan saba ma Allah da haƙuri da yake yi akan dukkan bala'o'in da za su samun shi musulmi ya ga ya mutu a cikin aljanna to ka ba wasu daga cikin bala'o'i da sun same ka kai abin da ake nema ka yi haƙuri kurum in kai haƙuri a kansu to sakamakon ka aljanna to dinka kai bala'in da za ka ganin kanka a ciki in yana zama na sakamakon shi aljanna ne wannan ba bala'i ba ne duk jin daɗi wanda za ka yi a rayuwarka in ya zama na ƙarshen shi wuta ne to wannan ba jin daɗi ba ne don annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ba da labarin cewa da mutumin da ya fi kowa jin daɗi a duniya duk abin da yake so da ya gito mai are zai same shi ya yi rayuwar shi tun da aka haife shi har ya mutu bai taɓa samun baƙin ciki ba duk abin da yake so kuma zai samu a nan duniya annabi ya ce da za a ɗauke shi cikin wutar jahannama a tsoma kaɗai a fiddo in aka tambaye shi ka taɓa jin daɗi da zai ce wallahi bai taɓa jin daɗi ba wannan tsomawa da aka mai cikin wuta ta mantar da shi duk jin daɗin da ya yi annabi ya ce kuma da a ce mutum zai sha wahala na bai taɓa jin daɗi a wannan rayuwa ba duk mutum ya ayyuka shi sai a kai shi lahira sai a tsoma shi cikin aljanna sai a fiddo in aka tambaye shi ka taɓa shan wahala da zai ce bai taɓa shan wahala ba don haka aljanna sakamako ne wanda yake mai girma wanda inda mutane suna kayyano aljanna suna kawo ta a hansu irin yadda Allah da ma'aiki ya sifanta ta to da dukkan abin da zai sami mutum a cikin sha'anin Allah zai yi haƙuri da shi in ya zamo ƙarshen lamarin shi aljanna ne duk kuma wani abin da yake tunanin zai more da shi masoyan shi guda biyu yuridu ainaihi yana nufin idan shi guda biyu rawahul bukhari al-imam al-bukhari shine ya fiddo wannan hadisi a cikin sahih nashi وعن عطاء ابن أبي رباح قال قال لي ابن عباس رضي الله عنه الإمام عطاء wanda bawa ne yana da baki a jikin shi ga rishin kyau ga ababe da yawa sun tattare da shi amma Allah maɗaukakin sarki sai ya zo ya ƙawanta shi da ilimi to sai ya zama da kuma ya zama shugaba a ana cewa in ma wajen hajji ne kan wanda ya magana akan matsala ta hajji in ba a ba a makka mutum ne wanda yake babban malami mai da inda ne mai sai da kayan miya ne da ba yadda za a ku zo ku sai kayan miya na ba saboda yanayin da yake ciki to amma lokacin da ya zama mabiyin Allah sai ya zama Allah ya ba shi daraja yanzu haka muna ambata shi da alkhairi ya rasu hijira annabi sallallahu alaihi wa sallama tana da 114 قال قال لابن عباس yace Abdullahi dan Abbas ya faɗa mani cewa ana iri kan ra'atan min ahli janna ko kana so in gada maka mace daga cikin ƴan aljanna قال هذه المرأة السوداء wannan matar wadda take baka أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت كاظم مأيكي كتم النبي صلى الله عليه وسلم إني أسرع تتي النبي إنا دخل فائية ونلوكتي شيطان ذي بجيني سيئرتا قاقانك إلانك وإني أتكشف lokacin da zan yi farfadiyar nan sai ya zama al'aura ta bayyana kada wanda hali ya ma'aikin Allah imani addu'a Allah ya yayi mani wannan abin da muke ciki قال إن شئت صبرت ولك الجنة in kina so i haƙuri ya zama sakamakon ki aljanna wannan shine shahid na Imam Nawawi ya kawo shi anan wa in shi'ti da'awtu Allah ta'ala an yu'afiyaki in kin so kuma na yarda in yi haƙuri da bala'in da zan zanna a cikin shi in dai ya zama sakamakon shi aljanna ne fakalat inni atakashaf ya rasulullahi to yanzu ni ba damuwa ta ba ma rashin lafiya wanda nake cikin ta a'a al'aura ta da ke bayyana lokacin da farfadiya ta zo mani kadu Allah Allah atakashaf to kan ya zama na jikina ya bayyana fada'a laha sai annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi mata addu'a wannan hadisi muttafaqun alaihi al-imam al-bukhari da al-imam muslim su suka fitar da shi wannan hadisin Allah wadda hadisi ya bude da ita kalima ce wadda laraba ke zuwa da ita don buɗe magana don ka waiwayo don ka maido hankali kusa suna zuwa da ita littabdi kasan ya jawo hankalin shi a ba shin ba zan nuna maka mace wadda take cikin 'yan aljanna ba cikin hadisi wanda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ambata al'ashara al-mubashsharun bil janna ba a ambata wannan matar ba wannan ke nuna maka akwai su da yawa ba su kadai bane wannan goma su an ambata su ne cikin hadisi guda kenan wannan ma ɗaya ce daga cikin matan aljanna wannan cewa ba zan nuna maka ba kyautatawa da wanda yake ƙasan shi da yin fira da shi kawo ne wata fira wadda za a rinka tafiya ana magana ba babba ya yi kin ba bai magana bai dariya da waɗanda suke ko ɗalibai ne nashi ko kuma wasu ne wanda yake shugabanta bai daga cikin makarimul akhlaq yi ma mutane fuska ba ka fira da su ba ka sakan masu jiki saboda kana da wata daraja na matsayi ko kana da daraja na ilimi ko kana da daraja ta kuɗi a'a annabi sallallahu alaihi wa sallama yace in kuɗi nasa bi amwalikum in ma kana da kuɗin baka isa ka hada kowa da kowa ba yace ya ci kuɗin ka wannan Allah ne kadai ke iya hada kowa da kowa da kyautar shi ولكن يسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق أما شنفق فسكة murmushi ka haɗu da kowane ne ka gaida shi tare da murmushi sai ya haɗe mutane kyaukyawan ɗabi'u ka zane suna iya sa ya haɗa kowa baka taɓa ba kowa komi ba amma kuma kowa yana cewa mutumin kirki ne kai to abdullahi ibn abbas kamar yadda annabi da yake goye da shi ya ce ya gulam inni uallimu ga kalimat ihfazillah yahfaz wannan hadisi annabi ya faɗa ma abdullahi shi wannan wanda ya jinyo yake masima ɗalibin nashi magana haka annabi yake tare da su yana goye da shi maimakon ya bar dama ta wuce ya ce yaro ba zan faɗa maka wani abu ba ba zan faɗa maka wasu kalimomi ba wanda za su amfane ka shi ma ya fara faɗa mashi ka kiyaye Allah sai Allah ya kiyaye ka in ka kiyaye Allah za ka samu Allah gaba gare ka a cikin dukkan al'amurra in za ka roƙo roƙi Allah in za ka neman taimako nemi taimakon Allah wata mace daga cikin matan aljanna ba fakultu bala sai na ce e mun yi bayani darasi wanda ya wuce ba a nan ba mene ne bala duk tambaya wadda aka kore sai a an mata da bala ana shin ba zan ba ka labari ba to bala'in nan tana matsayin nafi nafi korewa korewa to fidul israr ba zan faɗa maka ba to in ka ce bala kamar ka ce ba ba za ka faɗa mana ba ke nan faɗa mana to don haka in aka ce alaisa Allah bi ahkamil hakimi wannan ana cewa bala wa nahnu ala zalika min ash-shahidin amma bai tabbata ba wanda ya tabbata alaisa zalika bi qadirin ala al-muhyi al-mauta yanzu wanda ya aikata dukkan abin da aka ambata baya bai zamo mai iko ba akan ya raya matattu to a nan annabi ya ce subhanaka fa bala idan aka yi tambaya da alaita zaidun mawjudan sai ka ce bala kar ka ce na'am alam tasma'u ba ku ji ba kar ka ce na'am alaita kadhalika kar ka ce na'am dan in ka ce na'am ka ce ba haka bane don haka lokacin da annabi ya ce mata in shi ita sabarti wa lakil janna eh, eh, fa kuntu bala shi a ta sai ce sai nace eh faɗa mana ita nuna mana ita qala hadhihi almar'atu sauda wannan matan wadda take baka wannan as-sauda sifatun kashifa kamar yadda malaman usul suke cewa an ce baka ba dan bakinta bane abin da ya ce yadda Allah ya yi ta aka ambata wannan ana ce mata sifatun kashi ba ba wai dan bakinta ba hadhihi almar'atu sauda wannan matar baka ba dan bakinta bane hakan ya faru wata rana muna jami'a a azhar ana hada gaba daya mutane baka ce da jajjaye duk duniya ta haɗu a azhar wani mutum ya auri wata mace kasan larabawa a ce yanzu mutum yana da amarya ga wani kawo tangarɗawa da za ta sa a raba shi da wannan amaryai kai larabawa fa ba ƙaramin abu ba ne rubuna za ka iya sa su yi asarar kuɗi ba su damu ba ko wani abu kaɗan ba su damu ba amma mutum ya yi asarar mace wanda yanzu yanzu aka ɗaura masa aure akwai hadisi wanda yake na annabi sallallahu alaihi wa sallam wani bawan Allah ne yayi aure da amaryar shi faja'at faja'at imra'atun sauda sai wata mace wadda take baka sai ta zo ta ce qad arda'tukuma na shayar da ku ka san da an ce an shayar da ku to kenan kai dan uwanta ne minan raba ita raba'a tana hana aure a farko kuma tana yanke shi in an yi in ba a yi ba ka a yi ko neman aurenta ba kai in kun sha nono guda to in kuma an riga an yi kuma sai an raba wannan auren shi malami ne koya mamu a cikin aji ba hadithu ya ce fa ja'a imra'atun sauda ba wata bakan mace sai dauki eh abin da yake mamu rubutu yace khibbaita kada Allah ya mata kaza kuma tare da gayin sauda baka to kuma fasli yana ɗauke da baƙaƙe yana ɗauke da farare daga nan sai baƙaƙe suka ga cewa a ya shigo haƙƙin rumuko cikin mu baƙaƙe in aka ce maka yan senegal wannan wajen hauka in kika daji zan iya komi aka ta da hankali eh ni kake nufi ka ce mata ya khirbe ta wai kun gani ai sahabiya ce bai ma kamata bane a ce ya zage ta to sun ragonsu kawai dai shi ya je wani mutum an zo zai rasa matar shi ya ji haushi kuma an ce matar baka ce ai da ƙyar aka samu aka zanna lafiya a cikin wannan ana ce maka sifatin kashifa da aka ce baka ba ana nufin dan bakin ta bane haka ya faru da ita ita wannan mace wadda take baka sifatin kashifa ake ce mashi tsawo da gajarta da baki da fari dai da tasiri a cikin al'amura na shari'a ita wannan mata ta zo ma annabi qalat inni usra ana bige ni iblisu shaytan yana bige farfadiya kala kala ne akwai farfadiya wadda ta shafi aljani wanda annabi Allah ta yace wanda yake cin riba zai tashi da farfadiya ne alladhina ya'kuluna riba min al-mas ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا wanda ke cin riba zai tashi da farfadiya kawai wanda shaitan ke digewa akwai wanda farfadiya aljanu ne ke dige mutum ya faɗi bai san inda hankalin shi yake ba akwai farfadiya wadda take zuwa daga kwakwalwa yana da cikas da kwakwalwar shi sai ya sa ya rinka faduwa wani lokaci don haka wasu za ka gaba su san hayaniya manfatiyar ta sha bambam wasu ka ga kumfa na fita daga bakin ku ila asirihi to duba wannan mugun ciwo wanda ke sa mutane su yi ta tausaya ma mutum wanda ke sa mutum ya zama kodiyo shi a cikin haɗari yake dan mai ita in ya hau mota tana iya taso mai yana ciki in ya hau ƙololuwa ta wani abu tana iya taso mai yana sama to haka amma ta ce za ta yarda ta yarda ta yi haƙuri akan wannan bala'i saboda wannan mata ta san Allah ta san innama hadhihi alhayatu dunya mata wannan ɗan rayuwa ta duniya ɗan jin daɗi ne kaɗan wa innal akhirata hiya darul qarar gida na lahira shine gida masabbaci na dindindin to ta ce zan yi haƙurin kan fakalat inni aka kashe ka ji wai ba ma rashin lafiya ta dame ta ba a'a in ta faɗi al'aurarta tana bayyana fadu Allah Allah aka kashe ka roƙan mana Allah kan ya zama da in nayi farfadiyar nan al'aura ta ta bayyana kada alaha sai ko annabi ya mata addu'a na ko da za ta ci gaba da wannan rashin lafiya kan ya zama na al'aura ta tana bayyana a farko wannan ya nuna maka cewa yin magani ba dole bane a rashin lafiya in mutum yana da rashin lafiya an so yayi magani annabi ya ce tadawawu da tsufa su wannan ba su da magani kenan yin magani abu ne wanda ake an so in mutum ya zai iya haƙuri ya yi haƙuri in ya nemi Allah ya bashi lada kuma ya yi haƙuri don Allah to Allah madaukakin sarki zai mashi sakamakon wanda yake mai kyau wannan yana nuna mamu yadda magabata suke wajen tsare al'aura mata da kuma yadda muka samu kanmu a wannan lokaci ba ma rashin lafiyar ta dame ta ba za ta iya haƙuri da ita amma al'aurarta da za ta bayyana kawai wannan ya dame ta annabi ya mata addu'a kan al'aurarta ta bayyana zamani na kunya kenan a yanzu mace ce da hankalinta tana cikin tunananta ta san me take za ta ɗauki hoton al'aurarta mughallaza ta tura ma wani kuma ya gani ta fallasa kanta in ya ga dama ma ya aika ma wani tana ji tana gani a da mace ce tana ɗauke da niqabi sai ya zama da mutabin ya faɗi wai ɗauka da za ta dukawa ta yi sai da ta sa tafin hannu ta kare fuskarta saƙaƙan nasiku walam turid isqaqahu fa tanawalathu wattaqatna bil yadi wai niqabin ya faɗi ba ta yi nufin faɗuwar shi ba fatanawalatku sai ta zira hannu ta ɗauko wannan niqabin wata kasna bil yadi sai ta kare mu da hannunta ta sa hannu ta kare fuskar niqabi fuskar ta bayyana to don haka ya zamo kamar yadda wani mawaƙi ya ce bayyanan ni'san naka kaɗai ni'san shi ne matattarar gaba hannu da tafin hannu bayyana shi kadai yana sa kwamfani guda ta yi tsaye tana mamaki sojoji ne za su wucewa kawai sai nan ɗin mace ya bayyana gare su saboda wannan abu ne ba ko gare su dukkan wannan sojoji gaba ɗaya da kenan ba shi ne wani ya zo na tsawafi ba ba ku ji ba yana tsawafi sai da mace ba tsawafi ba jihar shedan da kuke cewa ramyul jamarat yana jifar wannan katanga sai ga mace ita ma tana jefawa daga hannu da take nan tunnan badaliya minha mu'samun yawma jammarat yace sai wannan mahada ta hannu ka gun zuyinat bi badani ga tafin hannu kuma yana dauke da lalle ga shi kuma an kawaita shi da ɗan yatsu masu kyau a lokacin saboda ba su saba ganin irin wannan ba yace fa wallahi la adri wa inni la hasibun bi sab'in ramaytu jamra'an bi thaman yace wannan kadai yasa ga ya ina lissafi fa amma na rasa shaytan din da ake ci ana jifa shaytan wai shaidan da dutse bakwai na jeje su ko kuma da takwas ga ya ina yadda suka kai wajen kare jiki su matan da al'aura idan haka inda za a maido su irin wannan zamani da ciwon zuciya zai kama su irin yadda mata suka ɗauki kansu ba komi ba jikinsu ba komi ba suna yin abin da suka ga dama wannan kuma shi ya kawo masu araha a rayuwa kake tsammanin in kin bayyana jikinki ga wannan da kaza da kaza kake tsammanin wannan zai kara miki daraja a'a zai zidda miki darajar nema zai rena ki ne yana yiwa in auren nema ba sai zai aura ba in ya tashi to wannan dai mata ta annabi iman addu'a kan al'aura ta bayyana annabi kuma ya mata addu'a kuma addu'a ta ma'aiki addu'a ce wadda take karbabba abinda dai yasa al'imamun nawawi ya zo da shi saboda muna cikin babi ne na haƙuri haƙuri da rashin lafiya abu ne wanda yake yana musanya ma mutum alkhairi ga mutum ya rasa idan shiga aljanna ta tabbata gare shi ga mace ta rasa lafiyarta mummunar rashin lafiya ta same ta kuma ta yi haƙuri ta samu aljanna to da haka dukkan wanda Allah zai jarabta da wata rashin lafiya haƙuri Allah ne ya yi umarni da shi ya ce a yi shi sannan kuma ya yi haƙurin ne don Allah in ya so zai iya roƙon Allah ya yi mashi matsalar mu shine kamar yadda kuka ji mafiya yawa muka zo wajen rashin lafiya balle ma in ta gagara to da yawa ba mu waiwayawa wajen addu'a kawai likita muke saurari shi kuma asalin hasashe ne yake shi ba bai da tabbas wai suna zuwa mamu a nan gina ma'anan magani suka ce wai ma'anar shi shi ne ake cewa magani kenan duka hasashe ne amma wanda ya san ciwon da ke gare ta wanda kuma komi a hannun shi yake wanda ya iya warakar da ayyuba alaihi salam ya iya warakar da mutumin da aka haifa makaho a maida shi yana gani ya iya warkar da kuturo mai kuturta to wannan Allah madaukakin sarki ya sa wasu bayan shi suna warkar da waɗannan النبي عيسى عليه السلام وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله إن كدو غير بريشي روكيشي روكو نكاير دسي وابي إيا وركد دسي ياتي كميد حنك لي وجهه sai kawai zai kawo ma da mafita kuma wallahi bai iya kawo maka mafita matal mudawi wal mudawa wallazi jalaba dawa'a wa ba'ahu wa man ishtara wanda ke maganin ya mutu wal mudawa wanda ake ma maganin shi ma ya mutu wallabi jalabar dawa a wa ba'ahu wanda ya kirkiro maganin ya je kawo shi ya ibo shi shi ma ya mutu wa man ishtara da wanda ya fi maganin duk kowa in aka zo wajen mutuwar nan fa kowa tsaye ci wa antum hina idin tanzurun wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun a wannan lokacin da jira ake a gani Allah zai yi wa antum hina idin tanzurun wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun Allah madaukakin sarki yace mu muka fi kusa gare shi daga gare ku sai dai ba ku gane ni nan malamai suka ce ana nufin mala'iku wa an abdullahi wa an wa an abi abdurrahman daga baban abdurrahman shine abdullahi ibn mas'ud abdullahi dan mas'ud radiyallahu anhu qala abdullahi dan mas'ud yace ka anni anzuru ila rasulillah tsira da amincin Allah ya tabbata gare su nan mine ne a wajen ku darabahu qaumu wannan nuska wadda ke wajena ba ta da kyau sun sa darabuhu darabuhu ko wannan ba shi dai ba darabahu qaumuhu mutanen shi sun bige shi saboda daraba fi'il madin ne أصلا فعل ماض مبني على الفتح كما ده حتى أما شيء أصلا شيء مبني على الفتح mutanen shi suka bige shi bai ba annabi a zo a ce an ba shi kashi annabi kullama ja'ahum rasulun bima la tahwa anfusuhum fariqan kadzabu wa fariqan yaqtulun su karyata wasu su kashe wasu an kashe annabawa wa yaqtuluna al-anbiya bi ghairi haqqin suna kashe annabawa ba tare da haƙi ba to annabi ne mutanen su suka bige shi fa admauhu suka ji mashi ciwo wanda yasa jini yake zuba Allah wa huwa yamsahu dama ala wajhihi اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون Allah ka yafe ma mutane na dan ba su sani ba yana ba su uzuri ba su san abin da annabin nan ke so gare su na alkhairi ba don haka yasa suka bige shi har suka ji mashi ciwo annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗi irin wannan shi ma lokacin da aka raunana shi don haka shi ma wannan ɗaya ne daga cikin haƙuri na annabawa mutum ya zama da kuma tausayi na nan cikin zuciyarka hakika abu ne wanda yake Allah yana ɗanta waɗansu mutane da irin wannan abu a cutar da kai ka ji haushi ka ji bakin ciki kuma ya zama na ba za ka yi mummunan addu'a to wannan Allah da ke bantan waɗansu mutane da shi annabi bai ba ka gani a ji mashi ciwo akwai riwaya wadda suke faɗa wadda take ba'ifa ce ta maganan wanda ya rinka addu'a an ce mala'ika ya ce na duwatsu ya ce in sako masu duwatsu duka in dammara su annabi sallallahu alaihi wasallama abin da ya faɗa irin wannan ne Allah ka yafe masu ka masu haƙuri ka yafe masu wannan ana keɓanta waɗansu mutane da irin wannan amma ba duka ba ne eh ya zama da mutum ya yi maka mugun abu ya zama da ka iya yi masa addu'a ta alkhairi akwai bawan Allah wanda muke da shi mutumin kirki wanda yake ni kai na ina tambaye shi addu'a ya mana addu'a ibada da rika addini da sai barawo ya zo alhaji mansur nake magana sai barawo ya zo ya kwance mani wutan mota alhaji ina ba shi labari na ce alhaji ka bi mugun abin da ya mani wai sai mai addu'a wai Allah ya shirye da shi hanyar wannan addu'a in na ji ya ma wannan bawan Allah addu'a Allah ya shirye da shi wallahi haushi nake ji a ni sai dai Allah ya isa wannan ka yi mashi addu'a kuma akan bi Allah ya karɓa addu'a shi dan Allah ya akai ban iyawa wallahi tallahi ban iya cewa Allah ya shirye da shi ban iyawa sai dai Allah ya saka mini kurum to amma wasu mutane suna da hudu shi sai ka ga shi ya biya wuce gare shi to wannan sifa ce wadda Allah madaukakin sarki yake ke banta waɗansu mutane da ita na saukin hali hakuri hudu wanda kuma wasu ba haka bane da haka wani annabin tare da yayi hakuri cewa ya rabbi la tazar ala al-ardi min al-kafirin da yara Allah kakkabar ko ɗaya da cikin su innaka in tazarhum yudillu ibadak wa la yalidu illa fajiran kafara ina in ka bar su za su fatar da bayan kuma ba su haihuwa kowa sai lalatace irin kumi fa innahum la ya'lamun Allah ka yafi ma mutane na saboda ba su sani ba kenan ba su san alkhairin da nake nufi da su ba saboda ba su san Allah ba ba su san sakamako na lahira ba sannan kuma ba su san abin da nake sai nisantar da su shi ba da sun san jahannam sun san bala'in da ke ciki suka san ni ɗaya ne daga cikin wanda ke jawo su suna neman su fada da ba su ki karɓar abin da na zo masu da shi ba balle a ce su zo su bige ni وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال بدا أبو سعيد الخدري دا أبو هريرة سكتي الذي ياتي ما يصيب المسلم ba wani abin da zai samu musulmi min nasabin na daga wahala لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا ولا وصب كوكما ولا هم كون بكين تكي ولا من الوزن ولا إيه؟ حزن لا قبل أذن أها حزن ولا حزن حزن حزن أمني حزن تكيتي ولا هم يحزنون باس تكيتي أبن ديوتي ولا أذن قوة تيوتروا فوانا تيوتروا ذكا تهدي وأن الأبابا فهذا كذا لش اللافية إتما أذن dukkan abin da zai cutar da ɗan adam sunan shi ada kenan wannan shine ya haɗe dukkan abin da aka ambata dukkan nau'i ne na ada hatta shauka yushakuha wala gham ko bakin ciki wanda zai rufe ma mutum zuciya alhammu bakin ciki ne wal huznu bakin ciki ne alhammu abinda zai zo yana damuwarka kana tuna shi baka jin daɗi wal ghammu shine wanda zai zo ya rufe zuciyarka ya rufe tunaninka ya hana ka shakat hatta shauka ya shakuha haka ne ko yushakuha yushakuha ko kaya wadda Allah zai sa ta soci mutum illa kaffara Allah biha min khataya sai Allah ya karkare mashi min khataya hu daga laihuhukan shi biha malamai sun yi itifaki a kan shi shi ne al-bukhari da muslim sun yi itifaki wajen fidda wannan hadisi walwasabu al-imamun nawawi ya ce da aka ambata aka ce wala wasab ana nufin al-marab aka ce rishin lafiya wadda take mai tsanani ko rishin lafiya wadda za ta kama mutum ba ta warkewa yanzu da yawa muna da rishin lafiyoyi wanda in suka kama mutum abokan mutuwa ne samu mutum kenan ya kalli cewa bai ji daɗi ba amma in ya san Allah sai ya yi haƙuri na Allah ya ce mashi ya yi haƙuri to wannan zai sa ya zama karkarewan laifi ne gare shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace bala'i ba zai bar mumini ba sai ya sashi yana tafiya a ban kasa ba tare da yana da laifi ba duk abin da kasan ya same ka to zai zamo karkaran laifi gare ka anan ya kamata نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين